بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد والإخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يملكي نامو مولانا الثلاثة بطل جوات الربيع الثاني hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya daidai da ashirin da hudu da watan hudu miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasin mu na tara a cikin wannan littafi mai suna alwasiyatul kubra wallafar shehin malamin da shekul islam taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ابن عبد السلام ابن تيمية wanda ya rasu a shekara hijira ta ɗari bakwai da ashirin da takwas Allah ya ji ɗansa da rahamarsa. Da wannan darasi shi ne darasinmu na farko bayan lokaci mai tsawo da muka ɗauka sakamakon hutu da aka yi a jami'a ta Katsina wanda ya sa karatu ne ya dakata. Ya kamata a ce mun dawo karatu sun wasu satuttuka da suka yi da ma sakamakon abin da ya faru wanda dukkan mu nan har yanzu yake yana nan a zukatanmu da kuma na san wannan miki ba mai yankewa ba ne abin da ya faru a ranar juma'a ashirin da shida ga watan rabiul awwal hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da bakwai da ɗan uwanmu malami mai karantarwa malami na Allah a masallacinsa da ke unguwar ɗorayi a Kano a yayin da yake sallar asubahi abin da ya faru gare shi na kisan jilla dan uwan mu Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda baya buƙatar a yi wa irin su gaba mai ciwa ne ne kowanne ɗaya daga cikin su a nan wanda zai ba da bayani ne a kan dan uwa malam Ja'far Mahmud Adam kuna iya tuna ranar da muka buɗe wannan karatu yana zaune a wannan masallaci a dama da ni wanda ya yi jawabai a wannan lokaci haka nan a wata da wata wani yammaci wanda muka zo nan zamu wuce gare Sibiya wanda shi ma ya yi jagoranci zaman ya yi jawabai masu daɗi masu amfani waɗannan ranaku biyu a cikin wannan masallaci ga waɗanda suke halartar wannan darasi abu ne da hotonsa zai ci gaba da zama a ƙwaƙwalwarsu ba za su manta ba. Shek Ja'far Mahmud Adam ni ne wanda zai yi bayanin wane ne Ja'far Mahmud Adam a bisa tsammani sama da kowa. Ba mu da aboki, ba mu da aboki ta fuskar da'awa da ilimi da zamantakewa da ya kai shi ko ya kai ni. mun ɗauki tsawon lokaci a haka sama da shekara ashirin tun a karatun da anan kano har kuma lokacin da muka tafi tafiya jami'ar islamiyya ta madina don ci gaba da karatu har bayan ya baro can ni kuma na zauna can don ci gaba da karatun digiri na na biyu da na uku to amma kusan duk abubuwan da suke faruwa na da'awa wanda suka shafi rayuwar musulmi yana sani ta hanyarsa zai bugo waya wani lokaci ne yi kimanin minti talatin yana min bayanin abubuwan da aka samu na ci gaba ko na cikas a harkar da'awa da harkar ci gaban musulunci da musulmi a wannan kasa akwai gurace-gurace da dama wanda suke ranmu da suka shafi wannan tafiya ta ahalin sunna Allah na ɗaukacin sarki bai riga bai rubuta cewa bayan dawowa ta zama mu da shi zai yi tsawo na sama da shekara ko da watanni ba. Malam Ja'far Mahmud Adam wanda ya rasu yana da shekara kimanin arba'in da shida a duniya waɗannan shekaru waɗanda muke gani a lissafin mu na 'yan adam shekaru ne kaɗan amma a littafi na ayyukan manyan mutane da suka yi a wannan doron kasa shekaru ne masu yawa ya rayu shekara arba'in da shida amma ya yi abubuwan da ya ɗauki sai rayu shekara ɗari da arba'in da biyu kuma wannan haka sunnar ubangiji ta gudana a baya a cikin tafiyar wannan al'umma akwai wasu malamai waɗanda suka rayu rayuwa ɗar ƙanƙanuwa ba mai yawa ba amma har yanzu kamar suna nan da rai a tsakaninmu da kamar kamar rayuwarsu tana nan da ta yake ba idan muka tuna al'imamin nawawi zan ambace su saboda shi ne malamin da muka fi zai sunansa yana gudana a kan harkar da ko domin shi ne muka fi karanta littattafansa muka saba da shi tun daga kan irin su al'arba'in al-nawawiyya a zuwa kan shirya da salihin da littafin sa al-azkar wanda su muka fi sabawa da shi amma yana da rubuce-rubuce da masu yawa masu girman gaske wannan malami شرف الدين يحيى بن زكريا النووي wanda rayuwarsa kasa kasa a duniya ba ta wuce shekara arba'in da uku ba ta kan amma ya bar wajajen littattafai da ɗumbin ilimi wanda duniyar musulmi take amfaniya da shi ko da shi har yanzu imamin nawawi wanda karatunsa ko neman ilimin su shi ne tarihin sa a yayin da yake neman ilimi a yayin da yake shigar da abin da yake nema cikin tarihi ya rubuta manya manyan littattafai irin su littafin su al-majmu da ya kusa shafi'iyya sharhin muhazzab na firazi irin su littafin sa rawdatu talibin irin littafin sa ta'jibul asma'i wal athar da littattafai waɗanda suke manya-manya waɗanda suke a hannun malamai suna ta amfana da ilimi idan muka duba adadin kwanakin da ya yi a rayuwarsa ko shekarun da ya a rayuwarsa za mu ga wato kaɗan ne idan ka kiyasta da irin ayyukan da ya bai to ire-iren waɗannan malamai an yi su da dama a tarihi ta Ja'far Mahmud Adam yana daga cikin waɗanda a wannan ƙarni namu na ashirin a kuma wannan ƙasa samu ko mu ce a wannan yanki namu na afirka ta yamma yana daga cikin ɗaiɗaiku waɗanda suka yi ayyuka waɗanda in ka iya tasu da shekarun da suka yi ayyukan sun fi ƙarfin shekaru ba na jin akwai wanda zai ja da ni idan aka ce idan na ce wato bayan shek abubakar mahmud gini shek abubakar mahmud gini allah ya ji kansa da rahamarsa ba a samu wani mutum ba wanda ya yi tasiri da gaggawa cikin zukatan jama'a manya da ƙanana samari da tsofaffi maza da mata irin yadda shek jafar mahmud adam ne ba na ji akwai wanda zai ja a kan wannan cikin ɗan shekaru kaɗan ya dawo daga karatunsa na jami'a ta madina a shekarar alif dari tara da cikin da uku idan ka lissafa daga nan shekara zuwa wasatinsa za ka ga shekaru ne sha uku yanzu aka fita ta sha uku a cikin shekarun nan sha uku sha uku ka duba irin ayyukan da yi karatuttukansa babu inda ba su shiga ba wa'azuzzukansa ba a cikin wannan ƙasar najeriya ba har ma a cikin ƙasashe wato na wannan har ma a cikin ƙasashe na afirka ta yamma wannan ba ƙaramin tauhidi ba ne na ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya riga ya saka masa waɗannan shekaru su ne shekarun da zai yi aiki a cikinsa a cikinsu kuma a cikin wannan shekaru zai iya aiwatar da irin wannan gagarumin aiki waɗanda gabaninsa akwai waɗanda suke rayu wanda kuma har yanzu na rayu sun yi shekaru da dama da su kamar su ba sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa masa wani irin ƙarfi wanda kowa yake fatan ya samu irin wanda ko da shi da kansa da a ce zaɓi aka ba shi a ce ko dai ya mutu a irin wannan yanayi ko ya ci gaba da rayuwarsa haka amma bai san a kan a yana yanayi zai mutu ba na tabbata a yadda na san shi da imaninsa da taɓayinsa da rahama ubangiji zai zaɓi ya mutu a cikin wannan yanayi da mutu ya sa mu mu ne muke yin kuka da alhinin rashin sa mu ne muke jin asalar rashin sa a cikin mu amma shi da baka kai shi bai rasa komai ba dukkanin alamomi waɗanda suke nuna kyakkyawan ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata sun bayyana a ƙarshen rayuwar wannan insani mutumin da zai fito daga gidanka lokacin sallah asuba sallah asuba wacce ita ce asfalu salawatu ala munafiqin ba a sallar da take yi wa munafiqai nauyi irin sallah asuba to mutum ya fito a irin wannan lokacin sallar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wanda ya sallaci sallah asuba fa huwa fi zimmatillah hatta yusbih yana cikin kulawa da amana ta ubangiji har ya kai yamma babu sallar da aka ba ka wannan garanti ce sallar asuba sallar asuba da Allah ya madaukakin sarki yake cewa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda babu sallar da mala'iku suke jambaje a cikin ta irin sallar asuba bayan Allah mai ya fito a cikin irin wannan lokaci bayan an yi ikama kalmarsa ta ƙarshe wata daga ita ce bai kayan su kuma yi wa mutane wata magana da sai karatun ƙur'ani da suka ji daga bakin sa sai kalmar shahada bai suka da ita kalmar ta ƙarshe wacce ya fuskance ta zuwa ga jama'a shi ne lokacin da aka yi ikama ya biyo akwai wasu yara da suke zama a can bayan masallaci yake a gaya wa yaran su zo alƙalla bayan da zai fito daga gida ya tayar da iyalin ya ce ku tashi ku sallah da wannan kalma ta umarni da kyakkyawan aiki ita ce kalmar ta da ta ƙarshe da ta haɗa su da gaba a zo alƙalla ya shiga sallah ya karanta wa mutane suratul ma'arij daga farkon ta hakan za a ce wata tura ce ta da aka mahmud adam ya karanta ta karshe a rayuwarsa duk duniya za ta ba da shaida idan ta san wannan hadisa cewa ita ce tura ta wata aya ce ta karshe da ta da aka mahmud adam ya karanta a rayuwarsa ita ce aya karshe ta wannan tura tura ta bayan ya karanta wannan tura yanki da yanki ko yanki gaba gabar farko ya ɗago ya koma ta biyu a wannan lokacin ne waɗanda suke ganin sun cutar da shi alhalin ciyar da shi da na suka yi a wannan lokaci ne suka yi masa wannan harbi harbin da babu wanda ya ɗago kansa a cikin masallacin bayan ya ji wannan tsara na bindiga sai da aka ji sallar da ta la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ita ce sallar da ta sa mutane ko ta fato hankalin su a wajen a wani lokacin ya ci gaba da kalmar shahada wanda dukkan wani wanda yake unguwar da unguwannin da suke da kokata da wannan unguwar sun ji wannan kalmar an same shi a zaune a inda yake sannan aka sallabe shi a kan aka fita da mu duba irin yadda Allah madaukakin sarki ya haɗa masa شرف الزمان وشرف المكان وشرف الحال وشرف وشرف السبب أن يكون تعالى أن أبوه جداه ما في درجة ما في قاعدة عند باقوة ليس شرف المكان Allah ya karɓi rayuwarsa a cikin masallaci aka yi masa wannan cikin jilla a cikin masallaci wanda ba sai dai karɓi mai zai zai kalabar cikin masallaci kan a haddin da ta yi rana almasashi babu wani gurin da Allah yake so ya fi so kamar masallaci wannan shahada ta ta kasance a cikin masallaci a cikin ahabbin da ba yi ba ba a kasuwa ba ba a kan hanya ba ba a harbi tsira ba sannan abu na biyu a wani lokaci wanda yake mai tsada mai daraja da Allah ya zaɓar da wannan al'umma shi da ranar juma'a ranar da Allah ya tuki ta wannan al'umma a kan sauran al'ummomi ta hanyar ya zaɓa musu wannan rana. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana kalmar mutuwa a cikin wannan rana. Kamar yadda Imam Ahmad da Tirmidhi suka rawaito hadisi daga Abdullah ibn Amr da kuma hadisin Anas الله تعالى مثل الدم وقال الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله من فتنة القبر وأن بك يا مثل أدل الجمعة فوق أدل الجمعة فوالله الله ما يتكون تنسيه يقول كده بعذاب القبر لذا فتنة القبر وتكون أسعى من منظر فيها annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana cewa duk wanda ya yi wannan mutuwa Allah zai kiyaye shi daga fitina ta kada ya samu wannan kalala da take nuna fasalin fita sannan bayan wannan ya kasance a cikin yanayi na sallah darasul hal a cikin yanayi na sallah ba kuma a sallah din da ma a cikin wani yanayi da ya fi kowane yanayi tsada a sallah shi ne shugaba. Allah yana cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbihi wa huwa sajid. Babu wani lokaci da baya wasu kusanci ga ubangiji sa kamar lokacin da yake shugaba. A cikin wannan yanayi abin ya faru da ni. Sannan kuma yana wani yanayi na karatun alƙur'ani da tasbihi da ta'midi da ambatan Allah da girmama yana dubu dubu cikin yanayi na ibada ba yanayi na bakala ba yanayi na kusanci da ubangiji da halarcin shi a zuciya ba yanayi na nesa da ubangiji ba da manta da mantawa da haka ba da shakka an samu sarafin ta'ala a cikin wannan mutuwa ɗin sannan kuma ka duba ka bi sababin da mai kasu ya sa a kai masa wannan an kashe shi saboda harkar kasuwanci fara dukiya harkar neman sarauta harkar shugabanci duk ba wannan ba a kan ya ce Allah madaukake sarki shi ne ubangiji akan ya ce a tsaya kan tauhidi a dawo kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya ce a tsaya a gaskiya a yi adalci a daina cutar jama'a a kiyaye haƙoƙin juna akan wannan manufa ta ce aka yi masa wannan cikin juna ta ga sarafin sabab kenan sabab ɗin da ya sa aka kashe su sabab min sharif ba wani abu yake nema na duniya ba ba ta ta furza ki ta siyasa ba sai rigima ta sarauta sai ta kasuwanci a magana ce ta a koma ga Allah da manzon sannan kuma daga cikin irin abubuwan da ya samu na kyawawa tafi irin sana'in nan yabo kyakkyawan da su kyakkyawan ambato da yake fitowa daga bakin mutane ba wai kawai makewa ba har ma makiya mutum ne da yanzu bayan kasancewar a baya abu ne mai sauƙi ka ji magabta ana zagin ana la'antarsa har ma ana yin yaƙoƙi ana yi a kafin a kayar na zambo da sun zarafi gare su ko ga shi yanzu waɗanda ba su yin waɗannan abubuwa ko ne kuma hawayen bakin su yake gudana da an da kai kyawawan halaye yayin bakin su yake gudana da yi masa shaida a kan cewa ya yi kyakkyawan ɗauki an zo an gaya mana mun ji da kullum banda waɗanda muka ci ta hanyar ta da su waɗannan da za a ajiye suke zage suna da hantarsa ko ga shi a yau Allah ya murɗa harshen sun ki ko sun so sun ambaci abin da yake gaskiya akwai wanda a duniya babu wanda yake jini irin su ta akan zaɓen adam amma sai ga shi bayan abin ya faru yana kira ga almajiransa a kan cewa don Allah dukkan wani kafin da ya taɓa yi a baya yana kukan malam jafar ko yana bakin sa dan Allah a dinga ba da kodin sun kafa kuma haka fadda kuma yana daga cikin wanda za ka iya cewa ba za a kayar da malam jafar a gaban sa zai akwai sunan tsarika soji ne da ba ya na su sunan babban soji ne na tsarika babu abin da ya izini irin sunna sunna ko ga ya taso da kansa ya zo ta'aziyya har da ƴaƴansa yana kuma cewa malam Jafar ya yi shahada yana cewa malam Jafar ya mutu a kan abin da Allah ya halitta shi saboda shi yana kalakin jinna wal insa illa bi Allah masallatayya na irbida da kullum ake zagi da asar da la'anta sai ga su magoya baya suna kafi da su ji a mimbari an ambaci abin da ya faru da malin jafar da an yi da alhinin abin almajiran su sai ga su suka suna kira gini sai ga su wasu masallatan nasu su kuma sun tashi suna maganar cewa wannan abu da ya faru da mu a fara ce gare da musulmi gaba ba kowa ba ne zai zama mai da'awa yayin da yake da rai kuma ya zama mai da'awa bayan rasuwarsa amma mun ga wannan tare da ya ce za a karɓa shi a lokacin da yake da rai kan da yake cikin harkar da awayi wani ɗin muna cikin masu karkaya masa baya zama zirga-zirga ya zo nan ya zo can ya zo nan ya zo can kullum aiki ce ba dare ba rana sai ya kwana uku baya gidansa to haka nan wannan ta sa tasirin da a yarka take da kai ina da ina samari matasa suka karɓi wannan da'awa gudaddajin da aka fi gaba da sunna sai ga shi wannan sauki ya ratsa ya tuta ya shiga har wannan gidan to haka muka gani bayan rasuwarsa sai ta ce wato da a wannan tashi wani kalmami ne aka yayyafa masa kuka aka yadda a kana sai ga shi wato gari gaba ɗaya ko ina ta shiga ta ka kai ta ake sauraro ko ina ta shiga wa'azin ta ake ji wanda bai taɓa tsayawa ya saurare shi ba yanzu ya zo yana neman a ba shi kasa ɗin saurare yana neman inda ake sayarwa ya saurare akwai wani gida wanda yake gida da na gida yawo ɗaya ne gidan yake sunna amma yana gamuwa da tsangwama daga duk waɗanda suke gida sai ga ku bayan wannan abu ya faru babban gidan gaba ɗaya ya fara duk wani na gidan ya ce ko yanzu mun fahimci hanyar yaron nan ita ce daidai duk ita wani matasa ko dawowa cikin sunna wato kankari wani abu zai samu musulmi to zan duniyar ta musu duhu ran ya ɓaci su daina jin daɗin komai su daina jin ɗanɗanon abinci ko ruwa su fasa yin bacci amma daga baya Allah ya ɗauka sun sarki ko ya sanya alheri su irin wannan yanayi. Da duba abin da ya faru da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yayin da aka yi ba kasta kazafi ummu na Aisha radiyallahu anha. Allah ne yake la tahsabu bi sharrin lakum bal huwa khairun lakum. Kada ku yi tsammanin wannan sharri ne gare ku, alkhairi ne gare ku. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فالفاري ذا متأذي مجد بعد أبي أبي تبديع متأذي الأبد أما إلا بدأ في تركية سنة عن خير سمائي مجدها تتساوى اليهود تتساوى الفاتح تتساوى الفيضة wannan ba karamin karamar alama ba ce da suke nuna husnul khatima kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayin da aka wuce da jana'iza ta gaban sa sahabbai suka yi jana'iza annabi ya ce wajaba aka wuce da wata suka faɗi ba daɗi game da wannan mutum annabi ya ce wajaba sahabbai suka ce wajaba sun ka kasance da kake nufi ta biyu kuma da kake nufi ku kasance ina sun yabo shi da kyakkyawan abu na ce wajaba lahul jannah sannan na biyu sun ambace shi da munanan ayyukan wannan kuma nake waje da jahil ba an tun su hada illahu ala ardi an tun su hada illahu fi ardi ko ku ne masu yin shaida da Allah ya aji a wannan kasa ta ce kyakkyawan yabo da mamaci da za a yi maka a wannan kasa a kan wannan doron duniya ta alama ce ta cewa ya fi kyakkyawa to ta biya zo ya fito har da game da ta ba wai kawai na koya ba akwai ɗan ƙadiriya da suka zo ta ajiya ɗaya daga cikin su ya fiye sun koyar da kai yana cewa shi ke nan sunna ta tafi sunna ta tafi a kan sunna ta tafi a kan wasu irin yadda ya ba al'umma gaba ɗaya kuma an koma kan sunna lalle da zai yi ba dan salikin nan halakar da al'umma yake yi mai manzon Allah ne kamar yadda suke cewa ko ba a ce ya samu irin wannan kyakkyawan ai su sun ga wasu daga cikin ke da a ban ɗauki suka ne ba a faɗa ba a faɗa amma wannan ba wanda ya isa ya zai ce ƙarya a kai duk da an samu wani iblis ya keɓe da almajiran su da ta kai kake da kake rubu abu jahal ma a ta ala haka kake da ta ga wannan hayi magana da shi ba ta lokaci jahili ne jahili ne bai ma san ina ya yi abu jahal ba kuma ina abu jahal ne ya yi wajen kusa abu jahal a sa'ada ya yi ya ƙanana ɗan islamiyya sun kai inda abu jahal ne amma shi ko yana sa an kusa abu jahal a sa'ada wai kada su ɗauka kalalata har abu da Allah ta ba irin wannan martaba da irin wannan matsayi waɗanda idan kana kididdiga abubuwan da Allah ya faɗa maka za ga ba su da yawa wanda suka samu irin su ba su da yawa a kai sai za su faɗi irin sai ba ina wanda shi ma akalla a su ba abu da iri akan majusi ya zo ya fasa masa wuka kuma ya sassaka da wasu da suke gefe ya sassaka wajen mutane goma sha wanda zai iya tunawa shi ba an kashe shi a masallaci akwai nizamin mulk wani sarki daga cikin sarakunan daular salajika daular salajika ita ce daular da ta taimaki sunna bayan da duniya ta zo tana da ƙasa da su an ci ko a ƙasa duniya al'ubaidiyya bayan sun mamaye yammacin ƙasashen larabawa da gabashin ƙasashen larabawa ya zama na gaba ɗaya an daina jin wato an bakar sahabbai an daina bin yi musu addu'a radiyallahu anhu daular da ta kasa malamai kimanin dubu hudu daular da sai mulkin kama karya a daular da aka kama malami aka yi masa tuɓa waje tuɓa waje abu da annabin hujuri kuma wanda aka sa ma yi masa tuɓa wajen da yahudi bai ya zama kaskantarwa gare shi daular salaji ba daula ce ta turkawa su ne suka yanzu daular ubudiya har ta wata ita daga ban kasa to nizamin din ɗaya ne daga cikin sarakunan da suka shahara a wannan lokaci wajen yaƙi da wannan bid'a da ƙoƙarin kafa sunna kuma ran sallah ran inji a masallaci wannan waɗannan mutane suka tura wasu ɗan ta'adda ɗan lafiya suka je suka kashe shi a masallah wanda har ta kai wani ta'adda na kirista da ya yi abin da ya faru ya ci faɗi wata kalma da malaman tarihi suka rubuta ta yake cewa ummatin qatalat amiraha في يوم عيدها في بيت ربها حتى على الله ان يجيبها. الأمة الجزاء تزول تحتفل في جبلها. أما صلى في البيت أما حكاية أبيض بنتا. أرام العيد بنتا. تولى الأمة تاكل إن شاء الله وجمع بنتا. يقول wato laifi ne wanda za ta daɗe sama tunanin ɗan adam ya yi irin wannan a lokacin da ake ibada a lokacin za a je a kashe mai ibada ko yaƙi ake musulunci ya ce kada a taɓa arrahda na fi sau mahaifin kada a taɓa wani mai mai bauta a cikin ɗakin bauta ko a lokacin da ake har duk yaƙi yanzu Allah ce kada a taɓa wani wanda yake cikin ɗakin ibadarsa yana ibada bari ana zaman lafiya wasu su haɗa ɗin su yi irin wannan وجمال الشيخ جعفر محمود ادم يوم يوصل الله يا يرجع باذن الله توجد بتكي توجد بتكي يا ليت قومي يعلمون لولو mutum jin damuwa da alhini na babu shi a tsakankanin amma in sha Allah da'awar ta yanzu ne ma Allah ya ƙara buɗe ta ya ƙara ba ta hanya ta ta yaƙi kuma mun muna ga alamun haka ɗin ba su nan ko ina abin da ban faɗa ba shi ne dandazo na mutane wajen jama'i ban sani ba ko kuma da ƙarancin shekaru ba ban sani ba ko a baya an taɓa samu a wannan ƙasar wani mutum da aka samu kowar jama'a wajen jama'a wasu irin nan shi ne da su don nemin ga mutanen iya ganinta maddan basa iya ganinta mata har a kan gida suke korayen gida suke mutane har a kan bishiyoyi har a kan bishiyar Allah tare da cewa an taɓa ana tunanin ina ma za a je a yi sallan ƙarshe aka ce wannan filin shi zai ci mutane to amma ka je ka ga da gando ka ga irin abin da ya faru na jama'a kaga wannan ba karamar alama ba da take nuna karɓuwa da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta wannan bayan Allah a zuciyar jama'a a zuciyar al'umma wannan yana gaskata maganar Imam Ahmad ibn Hanbal lokacin da ake gaya masa irin maganganu da yan bid'a suke yi a kan ahalus sunna imam ahmad yake cewa baina ma wa baina hum yawmul jama'i a bari abin da zai raba gaddama tsakanin mu da su ranar da wani ya mutu a ga ranar a ga taron jama'i da za a san mu mutu tare da jama'a sai su ke gudai da dama sun mutu a kano amma ba ba za ka kalla an yi mutuwar da sai an kwana biyu ko kuna gane amma wannan ana yin abin wasu kasashen waje daga kasashen waje wasu ba ka rasa daga ina suka fi don wani sace daga bbc ya ji ko wani balarabe ne ba a jin bbc hausa amma sai ga shi da abin da gawar da ya bugo yana tambaya wai ka gaskiya ne ba mun ji kaza to haka Allah madaukakin sarki ya nuna irin wannan dandazo na jama'a lokacin da imamu ahli sunna wal jama'a imamu ahmad ibn hanbal ya rasu a bagdad haka nan Allah ya nuna irin wannan yayin da ibnu taymiya ya ya rasu a dinar an ce ba a taɓa ganin taro na jama'a na jama'iza ba irin wanda aka gani ranar rasuwar ibnu taymiya mutanen da suka raka bayansa an ce sun kai mutum dubu ɗari shida. To ni ma a ƙasar nan da mu taɓa da irin wannan dandazo ba, sai a wannan rana ta juma ta ashirin da shida ga watan Rabiul Awwal. To waɗannan alamomi ne da suke nuna cewa bayan Allah ya sami kyakkyawan aiki. Wato suna kasuwa da mutum, suna mu'amala da shi, amma ba ka san irin matsayin da yake da shi a gurin Allah sai haka ka gani ba ka san irin daraja da karɓuwa da ya a gurin irin ka san da Allah maɗaukakin sarki ya fi kan malam Jafar ya masa rahama ya karɓi shahadarsa ya rubuta shi cikin shahada ya sanya shi cikin indijiya ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan ƙarshe irin wannan Allah ya ɗauka sai sarki ya ba mu kyakkyawan ƙarfi. Allah ya ɗauka sai sarki ya ba mu juriya da haƙuri na wannan rashi. Kuma abubuwa da aka san ana yi na karatuttuka a Kano ba za su canza ba. Ba a ci gaba da yi kuma kusan ƙaimi ba aka ƙara da mutane. Ƙaimi aka ƙara da su. Ba a ja da baya. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما واحد لما أصابه في سبيل الله ولا ضعف ولا استقام والله يحب الصابرين. هيا في فندب هيا في تحمى بعض هيا في تسع بحيث هيا في تسع بحيث هيا في ثمانية من يوم على موضع أكل وأن كتب يوم من كتب يوم كتب يوم من كتب يوم ba ba ganin wani abu ne a ce a ce haka ta faru da ɗan'uwa ta ce aka yi adam ta faru da ɗan'uwa bayan ka an sake su a wajen ɗaukar sunan Allah da haka ba wani abu bane ba ce sai da duk lokacin da wani abu na matakin hankali ya zo maka kai to dole ne hankali ya tashi dole ne zuciya ta dinguma saboda haka zuciya za ta yi bakin ciki idanu zai yi hawaye amma ba za mu faɗi wata magana ba sai abin da zai yarda da ubangiji muna baƙin ciki da damuwa da alhini na rashin ɗan uwanmu da muka yi wannan zargo bayan Allah wanda wannan tarihin wannan ƙasa da ma ƙasashen Afirka ta yamma gaba ɗaya ba za su manta da shi ba kuma abubuwan da yayi za su ci gaba da yanzuwa na da mafi samawati wal ardi insha Allah ta'ala saboda haka wannan darasi na mu ne na so da mu yi magana a kan wannan batu in ya so karatunmu na sati mai zuwa insha Allah sai mu ci gaba da wannan littafi na alwasiyatul kubra na shekh islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiya Allah ya ɗauki sai sarki ya yi mana ganda kasar ya yi mana ganda jagora sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yana cewa wai shekh abdurrahman sudaisi ne ya yi masa sallah a limamin masa to mu ala sunna inda muka sha gangan da gangan bid'a mukan faɗa abin da shi ya faru da wanda bai faru ba kuma mu ba na su hutawa abubuwan da ya kamata a faɗa su ba na abubuwan da da su saba wa alƙur'ani da hadisi da su za mu faɗa da dama za su an yi kira da wannan wasu su ce ya yi hudu da akai wanda abin ya faru a ranar juma kuma a ce a ranar juma ya ce hudu ba yanzu a ce yana kan garin maka wannan ba gaskiya bane ba gaskiya bane ba wata hudu ba da yi kuma cikin malaman da ake da su muke muke abin nan ake da sanayya da su shi ba a ɗaya daga cikin malaman da su jafar mahmud adam yake da sanayya da su sanayya ta mu'amala ya dai san shi a matsayin limamin na kamar da ka san shi amma ba wai wata mu'amala yake yi da shi ba har a ce wai yayi hudu ba yayi wannan duk ba gaskiya ba ce ba ƙarya yake yi ba wata hudu ba da ya akan wannan da kuma yi wata sallah salatul ja'id ba akan wannan wannan ba gaskiya ba ne amma ji cewa akwai wani masallaci a ƙasashe a ƙasar Saudiya da ya salatu za a gaba dai san an yi wannan a kasashe ba babu irin su gana su ko da su domin wani dai an yi amma ban ji cewa akwai ta kasan laraba da akwai wannan ba saboda haka mu ahlus sunna mu yi mu faɗar abin da ba shi ya faru ba eh mu muna faɗar abin da yake shi ne akai na tabbata wannan bayan Allah ba a ce akwai bangaren ne yake to da yanzu ana nan ana kun kafa kusan kafa kabar da aka shi ne ba na tabbata da yanzu wasu sun fi ɗauki a dalili da wannan ana nan ana layi ana karɓar kuɗaɗen mutane don su sami shiga sai ka biya kuɗi mai tsoka ka sami shiga gargadon abin da ka biya gargadon irin da da zaka tabbas da abubuwan da za a biya su wannan wasu ma sa ce da la'iku ne suka sauko daga sama suka yi maka suka yi maka wanka wannan mu gana karɓar abin da ba shi ya sami ba mun faɗi Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa masa شرف المكان وشرف الزمان وشرف الحال وشرف السبب sai a cikin wannan akwai wani abin da ba haka ba shi ko haka yi yanayin da ya rasu a ciki da lokacin da ya rasu a ciki da inda ya rasu a ciki da dalilin da ya rasu dukkan su wasu abubuwa ne masu daraja masu tsada wanda duk babu babu su da ja abinda muka ji ana faɗa na yabanka shi muka faɗa wanda kuma ko ya yanzu illa akwai masu kuka ko ko a koye suke su ma almajiran su ba yadda suke da su ba wanda zai yarda da idan suke illa alqalba la yahzan wa illa alhayra la tadma wa la naqulu illa ma yurdi rabb wa illa ala siratika wa ala salim la mahdulu kada mu faɗi wani abin da ba shi zai yarda da idan suke ba kada mu faɗi abin da yake akwai huluri a ciki abin da duk muka sani mu faɗa abin da ba mu sani ba kada mu faɗa saboda haka wannan abu da ake faɗa ba gaskiya ba ba ya da alamar gaskiya ko da wani mutum ne ya mutu a cikin manyan sau da ya ka samu a ranar in juma'a ce a ranar an samu an yi hudu ba sai dai wani kafin sai dai wani kafin yana ta samu a ranar sun limamai sun tashi da isla ba musamman idan akwai tazara saboda haka muna fatan Allah maɗaukacin sarki zai ba mu dama kamar yadda aka rubuta mana tarihin waɗanda suka gabata suka yi ayyuka na gargaru suka taimaki al'umma kuma Allah ba mu dama mu rubuta irin wannan musamman da gaba da su gaba. Insha Allah za mu rubuta rayuwarsa da gwagwarmayarsa da ayyukansa don su zama wato tsarin ɗauri ne da duk waɗanda suke wannan tafarki da su ƙara ƙarfi su ƙara ƙarfi wajen ci gaba da abin da suke yi kuma su ya zama kudiya abin koyi ga masu tasowa sauran kuma yan uwa babu abin da za mu illa duk sanda muka fi karatunsa muka tuna su yi masa addu'a kamar yadda harkar da yake gudana da yin addu'a ga magabata sahabbai za mu ce radiyallahu anhu sauran malamai ne ce rahimahumullah rahimahullah rahimahullah suna ya zama duk sanda za mu ambaci sunan da ce rahimahullah wannan sunna ce ta magabata sanda za ka ambaci sunan wani wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi irin wannan matsayi kuma ya yi wannan aiki ga al'ummarsa da kawai ya kai masa addu'a ba abin da za ka yi masa ka sakanta masa illa wannan addu'a da za ka yi masa Allah ya ji ƙarfa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allah ya karɓi shahadarsa Allah ya aikin ta bayansa Allah ya kinsa wa masoyansa da mabiyansa a duniya Allah ya ɗauki sarki ya ba mu isa mu dace sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in